أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna daren takwas ga watan sha ɗai jira dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar sha biyar ga watan mayu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu alhalin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da mu shi abin da yake shari ne a rayuwar muna roƙon allah ya kare muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala dai ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddinin islami wanda yake masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar inda muna tafsiri ne a cikin suratul ahzabi tun daga farkon surar allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko har mun zo aya na goma ban manta ba aya na goma za mu tashi tare da jiya mun yi alkawarin za mu biyo ta kan aya na tara sai mu tora zuwa abinda Allah ya so kenan yau za mu tashi faɗin Allah maɗaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum an ga wajen ko Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani udhkuru ni'matallahi alaykum kutuna ni'mar da Allah ya gare if ja'atkum junudun yayin da wasu rindinoni na kafire suka zaike muku dan su yaƙe ku fa arsalna alaihim riha mu kuma Allah ya ce muka aiko musu da iska dan ya yaƙe su wa junudan lam tarawha da wasu rindinoni na yakin da ku ku gansu ba kana Allah bima ta'maluna basira Allah ya kasance mai gani ne game da abin da bayansa suke aikatawa ɗan uwa masu girma wannan ayar menene munasabanta da ayoyin da suka gabace ta kan mu manta farkon surar Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa da ya ji tsoron Allah ya ayyu annabi taqillah sannan ya hane shi akan mu'amalanta kafirai da kuma munafukai cewa kai yayi musu biyayya Allah subhanahu wataala ya ambaci alkawarin da yayi ma annabinsa kamar yadda muka karanta a faɗin Allah madaukakin sarki وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم mun yi bayani gwargwaron abun da ya samu to wannan ayar ta zo ne don ta tunatar da manzo da kuma mu'minai cewa annan nasara ma'a ja'at hadhihi al-aya litudhakkira an-nabiyya wal mu'minin annan nasara ma'ahum mahma takalabat al-umur cewa nasara cin nasara yana gurin mu'minai ne ko yaya yanayi ya kasance nan dai duniya da lahira yadda lamari ya yi duk yadda rantsi ya yi to cin nasara yana kan masu imani ne Allah maɗaukin sarki ya samu dace shi yasa ya fara faɗin ya fara ayar da ya ayyu hallabi na amu idan ban manta ba wannan ita ce aya ta farko a cikin wannan surar nake nufi da ta fara kira zuwa masu imani da wannan surar yana daga cikin surorin da Allah ya yi kiraye masu imani sosai saboda me sifantuwa da abin da surar take karantarwa to sifantuwa ne da masu cikakken imani kaga nan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum wani guri Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kuru ya ayyuhal ladina amanu kurullaha dhikran kathira wani guri Allah ya ce ya yi hallabi na amanu idan na kahtumul mu'minat sun matsallaktumuhunna min ƙabli an ta masuhun ya yi hallabi na amanu la tadkhulu buyutan ya tadkhulu buyutan nabi Allah ya ce ya yi hallabi na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wani guri Allah ya ce ya yi hallabi na amanu la takunu kallabi na adar musa wa barra'ahu Allah mimma qalu wani guri Allah ya ce ya yi hallari na amonu taqullaha wa qulu qawlan sadida wannan suro wannan ayoyin duka suna farawa da ya yi hallari na amonu ne da ganin aya takwas a cikin wannan surar kowace da abin da take dauke da shi na kira zuwa ga masu imani amma mun fara da wannan cewa Allah madaukin sarki ya ce ya iya hallari na amonu ya ku masu imani ku tuna fa shi ne kuru ni'imat Allah alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku idh ja'atkum junudun lokacin da wasu sojoji suka zo muku adadi na kafirai Allah mu dokin sarki ya samu dace nan ana nufin kafirai adadin su shine dubu goma shine adadin wannan runduna ku tuna lokacin da kafiran duniya suka tattaru a kanku har suka kai su dubu goma suka tinkare ku don menene don su halakar da ku an yi haɗaka ne tsakanin ƙwarishawa da gatsafan da habish da kuma wasu daga cikin banu tamim da ƙabilatu ashja da bani sulaim da banu al'asad da dai sauransu da yahudawa duka aka tattara aka haɗa kai don me don a yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa don a gabayensu kuma Allah ya ce a'a yana tare da wanda ya imani wa arsalna alaihim rihan Allah ya ce bayan sun zo da sojojinsu mu ko muka aiko musu da iska kan mu manta jama'a ar-rihu min junudillah iska yana daga cikin sojojin Allah shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama yayi mana bayani yace nusirtu bis-saba wa uhlikat 'adun bid-dabur yace ni an taimake ni ranan ahzab dan korar wa'inda suka nemi su ga bayanmu da wani iska wanda ake ce da shi saba su kuma adawa an halakar da su ne da wani iska da ake ce da shi addabo Allah madaukin sarki ya samu dace ita iskan saba ta hukumin nahiyatin barbiya ita iska ce da take bugowa ta yamma shi kuma iskan addabor iska ne da take fitowa ta hanyar gabas yanin mabugarsu ba wula ba saba ta yammaci take fitowa addabur ita kuma ta gabasci kowanne da sunan shi da kuma mafitar da yake fitowa ba irin tawar bace to shi dai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa Allah ya taimake shi da iskan nan na saba aka koran masa wa'annan mayaka dubu goma da suka zo su ga bayansa sai kuma adawa Allah ya halakar da su da menene da addabur sakharha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma ko ba haka bane Allah ya hore musu wannan iskan kwanaki darare bakwai da yini takwas a jere Allah ce haka za ka ga mutane iska tana watsi da su kamar dai an tsara kuntayen dabinai ko ina ga su Allah madaukin sarki ya kare mu shi yasa in kuka kalli wannan aya da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum ku masu imani ku tuna ni'imar da Allah ya gare ku id ja'atkum junudun fa arsalna alaihim riha yayin da sojojin kafirai suka zo don su halakar da ku mu ko muka aiko musu da iska junudan lam tarauha da wasu sojoji da ku gansu ba kana Allah bimma ta'maluna basira Allah mai gani ne game da abin da kuke aikatawa wannan ayar ta yi kama da ayar da ta zo cikin suratul ma'ida lana ce ayu halladina amanu kuru ni'matallahi alaikum id hamma qaumun an yafsuku ilaikum aydiyahum fa kaffa aydiyahum ankum ya ku masu imani ku tuna ni'imar da Allah ya muku yayin da wasu mutane suka so su shimfida hannayensu akan ku muka kame hannayensu ba mu bari sun kai gare ku ba malamai suka ce da wannan ayar da waccan ayar sun yi kama wajen tsari duk da yake akwai saɓani wajen sababin nuzul na wa'innan ayoyi ita dai wannan da ta zo cikin suratul ahzab tana bayani ne akan rundunonin da suka zo a gazwatul khandaq amma waccan ta cikin suratul ma'ida wasu malamai sun tai akan cewa an saukar da ita ne akan gauras bin al-harith gauras bin al-harith ai labari ya ba mu cewa wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito gurin yaki da sahabbansa an zo ana dan hutawa manzo sallallahu alaihi wasallam aka kebe masa wurin zaman sa shi kadai ina nan kunce sai wannan gaurat din ya lalabo ya san damo ya zo sai ya zara takobin manzo Allah sai tashi manzo Allah ya ce to kai yawa zai kare ka daga ni manzo Allah ya ce Allah ne zai kare ni daga sharrinka sai takobi ya fada daga hannunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dau takobi ya ce to kai wa zai kare ka daga gare ni sai ce mai ka kasance mafi alkhairin wanda zai riƙi makami in mutum ne mai tausayi mai kaza mai kaza mai kaza za a ce to kai imani ya ce shi ba zai imani ba ba zai musulunta ba sai dai ya yi manzon Allah alkawari ba zai yaƙi manzon Allah ba ba zai kuma taya a yaƙi manzon Allah tare da shi ba za a sallah sallah ya rabu su wasu malamai suna ganin an saukar da wannan ayar ne akan wannan bawan Allah sai dai al'allamatu al'ahir bin ashur ɗaya daga cikin manyan malaman duniya yake cewa wannan aya ta suratul ma'ida ka ayatin latifi suratul ahzab yace duk ɗaya ne duk tana tunatar da mu'minai shirin da kafiran duniya suka yi ne don me don su halakar da mazo da sahabbansa an gane misali ko amma Allah subhanahu wataala sai ya taimaki manzonsa da nau'i biyu na abubuwan taimako arrihu ko junudun lamtarawa Allah taimake su da iska da wasu sojoji da kuma su ba akwai sojoji na uku wanda ba ambata a nan ba amma bayani akan wannan insha Allah zai zo fi kutubi sunani wasiyar akwai ƙarin bayani akan wasu sojoji da Allah ya ƙara aikowa don taimakawa mu'minai da ba su kariya da ba su nasara Allah ya taimaka mana sai Allah ya ce id ja'ukum min fawqikum yayin da wa'annan sojoji suka zo muku ta saman ku kun gane ko wa min asfala minkum haka kuma wasu suka zo muku ta kasan ku yan sama da kasa me yake nuni anan malamai suka ce dana ce id ja'ukum min fawqikum ana nufin quraish kabila quraish da gatafana da habish su sun zo musu ne min nahiyati shimaliya ta bangaren kudu ta kudancin madina sun kai to su kuma wa min asfala minkum wasu sun zo muku ta kasan ku su ne yahud banu quraiza su ma suka zo muku ta menene ta kasa gare ku inda su mutanen banu ƙuraiza sun kasance kudu maso gabashin madina suke kudu yamma maso gabashi da wasu ƙaƙa ga nufi yamma wadda ta kusa da gabas ko? kusa akwai yamma akwai gabas akwai kudu akwai arewa ana cewa kudu maso gabashi ko yamma mafi maso gabaci to ta wannan bangare suke suna garbishar ga menene ga wa'incan kafirai a fi janub kudu maso gabaci haka dai magana da ni suna kudu maso gabaci yanzu nan ga mu da gabas yamma kudu da arewa to muna son mu ce kudu maso gabas a nan wani waje ne a kudu maso gabas haka ko to ta haka suke ga menene ga mutanen madina su kuma ƙuraishawa daga tsafana sun taho ta ɓangaren hagu yanzu ina ne hagun take nan ne hagu ko? to kenan wasu sun zo ta nan wasu sun zo ta nan kenan in kana kwance kanka yana nan cininka suna can kenan an zo ma ta sama an zo ma kuma ta gasa ko ba haka ba ne to ta haka suka zo musu Allah maɗaukin sarki yake cewa wa if zagatil absar yayin da gani ya karkatu ya kasa tsayawa guri ɗaya ai malat wa shakhsat ma'ana idanuwa sun karkata sun soke ma'ana kamar da mutum ya tsorata mutum yana cikin tsoro da ka kalle shi haka za ka ga idanuwan shi sun canza sun ki tsaya wuri guda Allah yake cewa a ci gaba da wannan wa balagatil qulubul hanajira zuciya ta kawo bakin wuya hanajir jam'u hunjura abin da ake cewa hunjura wai akhirul halq ƙarshen abin ga makogaro ko kuma abin da yake min ma yalil fam ƙarshen makogar wanda yake kaiwa ga baki ko farko inda wannan majinaca take farawa ya ka yanka rago akwai makogaro to wannan ɗaya da abinci yake shiga cikin ta menene sunanta da hausa to kowa daidai da ke kiranta ko to almuhim dai yanka ce hanajir jam'u hujjara wa hiya akhirul halq daga ƙasa in ka dauko ƙarshen inda makogoro ya kare to nan take farawa ma'ana zukata sun tafas saboda tsorata na ana so a sifanta wannan irin yadda zukatan suka kasa tsayuwa ko kai ne yanzu an ce za a harbe ka kana tunanin gaban ne ko yamma da ka tuna suka ji gaban ka yana bugawa da kenan baka da natsuwa Allah madaukin sarki ya wani jagora Allah ya ci gaba da ba mu labari a cikin wannan aya ce wata zunnuna billahi zununa kuna yin zato daban-daban ga Allah inda wayanda suke a cikin garin Madina kamar manta mutane ne kala guda biyu kowa da irin zaton sa mu'minai da irin zaton da suke ma Allah ko ba haka bane ma wa'ada eh mu'minai ba su suke cewa hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima su haka suke fada mu'minai kenan zaton su kenan ga Allah su kuma munafikai zaton da suke yi ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa rura su kuma suna ai Allah da manzon sa mun ga alƙawari suke wannan na rudu ne an ce za a ba mu nasara ga babu waccan nasara babu kaza babu kaza dake shine nan da Allah ya ce wa tazunnuni billahi zununa ku dai mutanen Madina kuna ma Allah zato mabambanta kowa da irin zaton da yake da yan tashi ayi tafsiri a ƙur'ani za mu fahimci su mummune suna zaton ƙwarai ne wa Allah a kuma ƙur'anin za mu fahimci su munafukai suna yi wa Allah mummunan zato ne Allah maɗaukin sarki ya samu dace wannan kira'ar kenan shine imamu nafi da ibn amir sun karanta shi bil alif waslan wa waqfan kenan ka tashi karantawa su a kira'a irin nasu sai ka ce kenan wa tazunnuna billahi zununa kun gane ko hunalika tulil mu'minun in ma za a wuce kenan zununa sai an ja wannan shine kira sunafi da kuma imam amir sun ce su suna amfani da alif din nan wajen tsayawa ko wajen wucewa sabanin abu abu am da kuma imam hamza su sun karanta shi bigair alif waslan wa fan wato zunnuna billahi zunun ko kuma wata zunnuna billahi zununa hunalika tuliyal minuna kaga su sun cire alifun waslan wa waqfan sauran makaranta sun karanta shi bil alif waqfan wa waqfan la waslan ma'ana kamar wannan kira'a in ka karanta shi wata zunnuna billahi zununa in za ka ta sai ka sa alifin amma in ka buƙaci sai ka wuce ka da haya ka wuce ka hada da haya ta gaba to sunan alif din nan baya baya aiki sai a cire shi da akwai kira'o'i guda kuma bambanta bi ithbatil alif waslan wa waqfan wa bi hadfiha waslan wa waqfan wa bi ithbatiha waqfan wa hadfiha waslan wallahu a'lam Allah madaukin sarki ya samu dace ina muke ne hmm ana tare da ni ko yau an taya gurin yaƙi jama'a ana kwana gurin yaƙi ne in mutum ya kwana gurin yaƙi mai kyan wata ya masa to hukuncin da kun ce shi za mu yi madu wanda muka yana kwana a wadda injiya a tara shi ko to kowa ya ribi na kusa gare shi ya tara shi shi kenan an sallame shi kenan hukunci na biyu doka ta biyu duk wanda wani yake kwana kusa gare bai tara shi ba shi yana da layi mai kwana yana da layi sannan kuma duk za a yi ma kowa tare dala ashirin ashirin da haka daga yanzu za a fara an ci ku ashirin ashirin ina ne za mu tashi to abin da ya sani wannan magana ja'at hadhihi al-aya muftatiha da hadisi an gazawatul ahzab wannan ayar kamar kile ne da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaykum id ja'atkum junudun farsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wannan kamar an bude mana mabudin bayani ne akan gazawatul ahzab Allah ya samu dace to in ana tare da ni yan uwa kamar je da nace zan dan yi muna highlighting zan dan ba mu haske game da yadda gazawatul ahzab ta kasance ko an tuna ko? gazotul ahzab ta faru ne a shekara na biyar a cikin watan shawwal bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to komai yana da dalilin shi malamai suka ce dalilin da yasa aka yi gazotul ahzab wasu jama'a daga cikin yahudawa su kuma yahudawa kala biyu ne akwai banu ƙuraiza ko kada uku akwai banu ƙuraiza akwai banu ainuga akwai banu nadir to daga cikin banu nadir sai aka samu jagorancin wani bayahudi ana ce da shi huyai bin akhtab an nadri shi wannan huyai bini akhtab shi ne wanda ya jagoranci ganin yaya za a yi a haɗa kan kafirin lokacin nan gaba ɗai don a yaƙi manzon Allah daga cikin yahudawan banu na ɗaya kaji jagorancin da ya yi shi shi ne ya ta kai kawo a cikin garuruwan larabawa da na yahudawa yana haɗa kansu yana haɗa kansu don me don a yaƙi manzo Allah sallallahu shikenan kamar da Qur'ani ya ambata muna an ce shine mutumin da wata rana ya zo ya samu mushrikan Makka yace da su ku ba mu haɗin kai wancan mutum mu ga bayan shi dan kowa ma shi huta sai suka ce to za mu tambaye ka dan Allah ko dai ma'abuta littahi ne ma'abuta ilimi ne Allah ya sanar da ku wani abu a cikin littafin shi wanda mu da shi manzo sallallahu alaihi wasallama dan Allah wani addini ne yafi zama addini wanne ne yake kan addini na kwarai yace musu ku menene addinin ku sai ta su addini suna bauta gunki ne suna zagayawa kan shi suna sayar suna shayar da alhazai da sauran sai ce wallahi dinukum khairun min din muhammad ai ko ku sani wani addinin ku ya hina shi addinin ku ya hina shi Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa har a zamanin yanzu akwai wani mustashriqi wanda ya rubutu akan cewa duk da ba suna kan musulunci ba amma maganar da wannan bawan Allah ya yi na cewa addinin shawa na bauta gumki ya yi addinin da manzo Allah ya zo da shi ya ce abin da ya musu ciwo ya bata musu tarihi shi sa ku kiyaye za ka faɗi abu son rankari kana ganin ya wuce sai kai ka wuce ka bar ma 'ya'yanka abin faɗi ya san ba gaskiya ba ne wai saboda yana son ya tabbatar da manufarsa cewa manzo sallallahu alaihi wasallama abin da yake kira zuwa gare shi bai tabbata ba sai ce da su wallahi addinin da kuke kai yahi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai akan shi ne Allah ya ce alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut ashe ba ku ga waɗannan da aka ba su kaso daga cikin littahi ba suna yin imani da aljibti wat taghut ana imani da gumaka da sauransu wai quluna hasuna cewa wai lilladina kafaru suna ce makafirai haula'i ahda min alladina amanu sabila ai ku kun wa'ince ne ya zama aka hanya ta kware kaga wannan mummuna abu ne to shi wannan uyayi bin akhab shi ya jagoranci hada kan kafiran duniya dan a zo a yakin wanzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan kace ahzab jam'i ne na hizb ma'ana kungiyoyi duk wata kungiya ta sharri sai da ya bi ta kanta ya hada kansu da a za a yi kamantan Allah Allah maɗaukin sarki ya samu dace sannan wannan mutum da ya fito daga wurin shawa ya wuce wajen ƙabilar fana su ma wasu ƙabila ne daga cikin ƙabiloli ya wuce ya zo ya sami abin nan banu sulaim da ƙabilar asad da kuma ƙabilar fazara duka ya zo ya same su da ta hanyar jagorancin oyaina bin hassan al-ahmar shi ma wannan oyaina yana daga cikin wa'inda ke fada a wannan lokaci inda an ce shi wannan inda zai yi hushi ya zare takobi da ta fada ba a ma tambayar me ya faru ana samun mutum dubu da suka zare ta kuba sun kabe su ba sa ma tambaya shi ya kai inda ya kai saboda abin nan da wannan bawan Allah shi ma suka yi kokari suka samu haɗin kansu dukkansu sun ka haɗu yanzu za a ta yi madina da a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk lokacin da suka wannan shiri labari bai kai wa musulmi inda kun san tsakanin makka da madina akwai tafiya ta kilomita 400 da wani abu kilomita 400 da wani abu daga nan ya yi kusan kwanne kaga tahiya ce to kuma a ce ƙasa na za a yinta yanzu kenan wanda suke nan suna iya shirya abu da yawa wanda ke kwani ba su da labari da ba waya ba ba to sun yi shirin sun kare labari bai kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai daga baya sai labari ya kai mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin wannan sai ya tattara sahabbansa yace to kun ji labarin da ya zo mana wayin can dai sun yi makirci sun hada kansu wuri guda kuma mu kadai suke son su yaka mi ashawara kun ga jagora na gari ko jagora na gari baya yanke hukunci ba tare da shawarar wa'inda suke tare da shi kifa yana da wahayi zai iya ma kuskure Allah ya gyara masa amma sai ce ku zo ku bani shawara to ana nan kowa ya bada tashi shawara kowa ya bada tashi shawara sai Salman al-Farisi domin Farisa Salman al-Farisi ngane ko ina ganin kamar karatun da muke tsakanin Maghrib da Isha na taba ba mu tarihi Salman al-Farisi an fahimci Hausa ne shi Salman al-Farisi akwai dalilin zuwan shi menene zuwan shi madina inda shi tun yana karamin yaro yake tattabba'in tarihin annabin karshe har ya gano zai kasance a madina na ya yi sanadiyar da ya kamo hanya don ya zo madina ta nan ne waɗanda suka taho da shi don su nuna mai hanya suka ci amana suka sai da shi a matsayin bawa a haka shi a dalilin da yasa ya zo madina a bawa amma ba bawa ba ne amma na zo shi madina saboda shi haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallam ya imani lokacin da manzo ya zo tun da ya zo ya ji mai gida ne suna hira wani bako da ya zaka sai ce a to wannan annabin da ake cewa shi ne to yanzu ya zaka ya ce zan je in gwada shi ya ce abu biyu ne an ka ce mi a littahi zan gane ce in ni je zan ba shi abin nan zan ba shi sadaka in ni ga ya ci ba shi ba ne da ya zo sai ce ga sadaka na kawo maza Allah ya karba yana kallo sai maza Allah ya raba wa mutane bai ci ba ya ce eh an ga ɗai kenan kashe gare ya ce to ga kyauta na kawo ma yana ba shi manzo Allah ya fara ci ya raba mutane ya ce to shi na ran na uku sai ya zo ya tsaye ya yi tsaye ya tsaye ya tsaye sai manzo Allah ya gane tsayin da yake yana sayar da riga sai ya karkata rigar ta yi kasa sai ya ga wani tambari na annabta ga manzo Allah sannan ya ce to ya yi imani da manzo wannan shi ne annabi mace salman al-farisi kenan yana da tarihi mai yawa to abin da nake so in kawo na gudunmuwar da ya bayar a gazatul ahzab da aka shi ne gazatul khandaq salman al-faris ya ce mu dai a ɓangarenmu a wajenmu in makiya suka zo za su mamaye mu muka san da zuwansu sai mu zagaye garinmu da rami in muka zagaye garinmu da rami ko ba mu dawa sai mu zama mu nan mu rika makamanmu mutum ya tsallako kafin ya shirya shi hayo mu mun gama da shi in kura tallafa sai mu rufe rami manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musahabbai to kun ji shawarar da wannan ya kawo mi kun ka gani a je a yi nazari akan wannan shawarar sai aka ce a'a wannan shawara da ya bayar ta dace a aiki da ita kun fahimci Hausa a zagaye menene a zagaye garin nan da rami to shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to yanzu abubuwan da za a duba a gani ta wani bangare za a fara ta bangaren gaba za a fara ko ta bangaren yamma yanzu sallallahu alaihi wasallam sai ya duba sai ya ga min nahiyat sharqiyya wal garbiyya yana yi makafirai wahala ta bangaren gabas da yamma kahirai koda sun zo ba su iya shiga saboda me akwai gidaje akwai kuma matsi akwai duwatsu wannan guri kenan koda za a yi rami wajen da ake tsammanin su shigo nan ne za a yi rami inda manzo Allah ya amince cewa ba za su shigo sai an kace wannan bangare ba a rami inda an san ba su shigo ta nan sai kaga kenan in kun ka duba ta bangare gari bangare nawa gare shi bangare hudu ko to bangaren gabas da bangaren yamma duka akwai duwatsu akwai matsatsi ba sa ya shigo in sauran bangare nawa kenan bangare biyu bangaren kudu kudancin gari can kuma akwai yahudawa banu ƙuraiza su kuma banu ƙuraizan nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya je madina ya kira shi wa musulmin zamna to ku yanzu zaman gari ya hada mu shiga addinin mu kun ki shiga ku yi addinin ku mi namu amma idan maslaha ta taso ta gari ko ku ne aka zo aka ce za a walakanta garin nan saboda ku ba mu bari kuma in kun kaga an ce za a taba garin nan ko da ba don mu ba don alhurmar garin ku tashi ku kare garin ku inda yanzu garin da mu da kudu namu suka ce sun yadda babu yaƙi tsakaninmu da ku za ku kare mu na garinmu mu za mu kare garinmu duk gari ya zama namu kun yadda mun yadda kun ji zaman da ake tsakanin yahudawa banu quraiza da manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo ya samu labari dan shi wani alkawari ba an yi shi bane kafin a magana yaki tun kafin magana yaki ta taso akwai shi to yanzu da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ji ga sunan sun taho kuma ya ga ta bangaren gabas da yamma bai yiwa su shigo ta nan ba sauran bangare biyu ba to ta bangaren kudu garin banu ƙuraiza ne sai mu zala ce to aje a tambayo su a tunatan musu da wannan alkawarin akwai shi ko babu shi in akwai alkawarin kinan yanzu bangare guda uku duk mun san ba a iya shigowa ta wannan bangarori ko ba haka bane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tura dan aje a binciko masa dalilin da ma'ana a wannan alkawarin da yake tsakaninsu da su da suka zo sai suka ce da shi suna na akan wannan alkawari duk wanda abin da zai same shi to ba za su yadda ba kenan bangare guda shi ya rage wannan bangare ne ba mu ambata ba arewaci ko to ta arewaci sai maza na ce to aje duk arewacin na a yi mai rami a mai da hankali nan don duk wanda zai taho ta nan ne zai hitowa shi ne mazu Allah sallallahu Alaihi wasallama ya haddade tarihi ya nuna tsawon rami tafiyan kilomita goma sha biyu tsawon ba nan ba zurfi ba haka a ba haɗi ba tsawo haka kilomita goma sha biyu daga nan yana kan ina wasu malaman tarihi suka ce faɗin rami metir biyar zurfi metir biyar wasu na cewa zurfi metir goma sha biyu in ma ya zama zurfi metir biyar ne faɗi metir biyar wanda duk ya faɗa hito shi ma aiki na yanzu kai in ka kuskura ka shigo to yanzu matakin warko ka hito na aka bukara wanda ya san madina ya santa madina a ce ka yi rame metir biyar faɗin shi metir biyu tsawon shi metir biyu ba za a wani duniya ya ce ka don kusan ba da wasa ake shiga aljanna ba wallahi in kana son ka ƙara sanin ƙimar ƙimar musulunci ka sa ka ƙara sanin ƙimar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai ka rinka karatun tarihin abin da suka yi sai ka auna kanka yau ya kuke da su kowa ya bar sana'a shi kowa ya bar gonar shi ba kowa ya bar komai yanzu za a zo a kare addini tukuna sannan za a yi wani abu a yi kun yadda aka yi aka haddade wurin da za a yi to abinda zai baka mamaki abinda zai baka mamaki adadin mutanen madina a wannan lokaci su nawa ne kamar da malaman tarihi suke lissafawa mutanen madina a wannan lokaci adadin su bai wuce dubu biyar ba gaba daya dubu biyar da yaran da matan da tsofin da samarin dubu su ci dubu biyar to da yara da tsofi sun fi yawa kenan matasan nawa ne kake lissafi Allah maɗaukin sarki ya samu dace amma maluma sun yi bincike missa aka yi missa wannan aikin ya tabbata abubuwa guda hudu ne yasa hakan yi in akwai su babu wani aiki da za a sa ma gaba ba ci mishi ba yanzu munan bakinmu haka ko sai a ce muna son mu yi hanyar mota cikin unguwanmu in ma ba mu iya sa goduron idan ma za mu iya sa latiriti mai kyau mu gyara daga nan hatta hita garin yamma muna yawa mun taɓa yi kwami sai ga mun komo gehe bakin gidan shugara mai na waina ribi sai gwamnati ta zo ta cika masa na za mu ba wanda za mu taya kina in an ka zo ana haraka ta al'umma jama'a inda ta ba da haɗin kai babu abin da ba ta yawa abu hudun nan da zan lissafa mana malamai suka ce su ne awamil ɗin cin nasarar wannan rami da aka gina al'amilul awwal musharakatul qa'id musharakan jagora wani da jagoran yakin tun da aka faɗi aikin da za a yi ya ɗaure rigarsa ya ɗaukwasa tun da sahi in ya zo yana yi yana yi sai dare yana nan ba a taya ko'ina shugaba yana nan duk ramin gada aka yi tare manzo Allah aka shi babu wanda karshen ta ya an ka cimma dutse an kasa fashewa sai an ji an kira shi ka zo fashe mana dutsen nan ya zo a fashe sannan a ci gaba da ai jiya na kawo mana misali na ce daga cikin abin da yake sawa ku gane manzo jagora ne ana yakin yunwa ta dami sahabbai har wasu suna ɗaura dutse a cikin shi akwai wanda aka bude a cikin sai aka ga duwatsu guda biyu ne yasa ya daure saboda cikin shi nauyi amma yadda tarihi ya nuna manzo ya sadara sai ya fi shi jin yunwa har sahabin da muka kawo tarihin shi jiya ya fahimci yunwa ta kai wa manzo Allah makura saboda sha'anin addini ya je ya samu matarsa ya ce da ita wallahi ba mu Allah can duk duk da muna cikin hali na damuwa ya fi mu damuwa duk da muna cikin yunwa ya fi mu yunwa gidan nan akwai dan wani abu ta ce wallahi babu komai tana da dai ya akuya ga ta nan ya ce a yanka akuyan nan samu dan gari a hada ai mai abinci a kai masa aka yanka akuya aka dafa kun ga matan su sun ma game da addini ko wata in ka yanka mata akuya sai dai aure ya rabu Allah ya zaba dace ga gare ba kai nace bane ba kuma ka yanka mata akuya a yan shiga matsala to haka fa aka dafa abincin nan yazo ya samu manzo Allah yace da shi ga abinci radaye masa yace ga abincin nan ka manzo sai yace bilal ka kira sahabbai kowa ka ga mai aje gidan wani akwai abinci yanzu ya samu mata sai ce an yi ta ni da nace shi zo ga abinci ya kira kowa ya kira kowa ya za mu yi da wannan al'amari ta ce wa ya kira su kai ka kira su ko manzo Allah ta ce manzo ya ce mata manzo Allah ne ya kira ta ce mai inda shi na ya kira Allah bai kuma ta da mu kawai ta yi ta harka sai manzo Allah ya tura Anas dan Mali ya ce Anas ka je ka ce ka a sauka tukunya yana zuwa manzo Allah ya zo wannan nama in ya ɗiba ya sa cikin tukunya sai ce mutum goma su zo su ɗiba su ci a ɗiba wannan su ci mai ruwa ya ce har aka gama cin abinci abin yana nan yadda yake saboda albarka ta manzo Allah wannan mu'jiza ta faru ne a gazawatul khandaq gazawatul ahzab kun gani manzo Allah sallallahu alaihi yana ciki yana aiki yana yawan addu'a yana ce Allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira ya ce ya Allah abinda an rayuwa rayuwar lahira ita ce rayuwa ba rayuwar duniya ba Allah ka gafarta wa mutanen Madina Allah ka gafarta wa mutanen Makka haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake musharaka tare da su ana yin wannan aiki su kuma sahabbai suna taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu yadda aka tsaya haka ake tariki har Abu Ayyuba wannan aba talha al-ansari ya kawo musu abinci kamar yadda ni ambata muna a bayanin da ya gabata wanda yi wannan shine aba talha al-ansari wanda ya dawo manzo Allah abinci kun ji abu na daya kenan abu na biyu da yasa kamar malamai da suka lissafo mana yasa aka ci nasara a haka wannan rami shine tawzi'ul amal alal jami raba aiki a kowa kowa an bashi nashi aiki idan kana gwamnati gwamnati misali sai zama shi aka to kai kaga president yana aiki ka zo ka zauna hauka ta kawa ka eh ai ka san yanzu ba maganan ma wasa babu ta na ɗaya ke na biyu tawzi'ul amal rarraba aiki idan kana shugaba aiki ya taso babu magana wani na kowa a bashi aiki kai ika za kai ika za kai ika za sadda niggaji sai in ga wani ma yana yi kai ma wani kana yi dole kai naka aiki amma yanzu an ka zo suwa ne su za su aiki saboda su ne a ƙananan ma'aikata suwa ne ba su kaza suwa ne ba su kaza abu lalacewa zai sai mura yace shiga sai ga inda wani bai nima ban yi kenan idan kuna jama'a aka ce ayi kaza kowa ya sa hannunsa kan wani ya koma gefe aka sa bai su kai babu wanda ya zauna a cikin wannan aiki abu na uku da ya taimaka wajen faruwar cin nasara akan wannan al'idalatul hazima mana jagoranci tsaye mana maganar shita da shige na wannan aiki duk yana gurin mutum wurare manzo Allah Allah ya ce da shi daga ran da aka fara aikin hayyau ko abinci mutum zai ci kai ya tahi bai nemi izini ba an fahimci Hausa wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zin Allah ce dan suna tare da shi akan al'amari wanda ya hada su ba wanda zai tsiya ne mai izini Allah ce kawai wanda to kenan sai sahabbai suka roki wannan duk wanda zai hita sai ya zo ya ce manzo Allah ina so in take da sai Allah ce fa azil liman shi'ta min wanda kaga ya dace ka ce shi ta shi wanda kaga bai dace ba hukuncin ka yayi kowa ya tsaya sahabbai suka ce mun ji mun gani in kana da bukata ka zo ka ce ga bukata sai a ce a'a ta yi babu magana ta ta yi ci gaba da aiki sai mutum ya zo ya dawo ci gaba da aiki yanzu sallallahu alaihi sallama da iyawa irin tashi shi ke ba da umarni amma sai ka zo da zahin kai sai an bari ka ta yi sai kwatanta ma magana sai ka dawo cikin daɗi kana aiki kamunce da wannan bukata ta yasa ana son shugaba ya zama to wajen ba da umarni yana girmama na ƙasa da shi yana girmama wanzu Allah an ce habba'a yake masa habbai a matsayin shi na jagora yanzu kai da an ce kai jagora sai ka zo kim ya hankali ni ba a gani na sai da randevu kayan randevu da ni kuma na ne da bayan wannan an ce hawa wani ango da ya zo ya ce wanzu Allah ya mai izini in ta gida wanzu Allah ya kalle shi ya ce ango na to an yi ma izini ta gida in gane misali da kenan wanzu sallallahu alaihi wasallama mai sakin huska ne mai karrama sahabbansa ne da kun ga wannan yana daga cikin abin da ya taimaka wajen aka samu cin nasara sannan abu na me abu na hudu da malamai suka ce ya ba da gudunmuwa wajen cin nasara shine bathul amal bathul amal sanya musu guri cewa ku ne za ku ci nasara yanzu ana mana sai ce kai ba kun gan mun nan ba ai sai mun musu kaza mu ne za mu yi kaza ai za mu iya shi duk sanda ka ji baka iya to baka iya ne haka mala ce ana inda zanni abdi bi inda bawa na ke zato na haka nake idan bawa yana zaton zan iya kai shi matsayi kaza zan iya in bawa yana ganin bai iya kai shi matsayi kaza bai zama duk sanda ka ga mutum yana da cikin babban gida kana a suwane da dai sun yi sa'a domin sai dai a hankali wala ba ka gina gida ko bukka sai ta gagare ka to ka dai ma Allah ta ma wannan gidan wani gidan wani na Allah shi agwani Allah ya kara mai arziki a sai ni ai goma ma zan gina alhamdulillah sai kaga Allah ya taimake ka ya samu karfin gwiwa amma duk lokacin da kake ganin baka iya baka da iyawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka zo da dutse aka fasa aka kasa a ce zo fashe muna sai ya karba wani lokaci ya buga dutse ya ce musu an nuna mini ma'ana an bani mafate gashi sham cinsu in ya buga cinsu ai sham can da kuke gani ga hannun mu za ta in ya buga ya ce rum ga hannun mu za ta aka yana gaya musu ba ma wa'in gaba wa'in can ma da ba samu labari ba sai mun sai sun zama karkashin mu daga kuyan guri wahala wuce ya take yi to mutum ya san ka mai gaskiya ne ya yadda da kai in ka gaya mai magana yana karfafa jikin shi ko bai karfafawa inda su sun san magana sa gaskiya ce to duk lokacin da yake ce musu za mu yi kaza za mu cin mu kaza sai ce kai alhamdulillah ashe mu za mu yi kaza za mu yi kaza sai su ƙara kurashi an ce ƙarin kurashi da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ba su yana daga cikin abin da ya taimaka wa rama ya tabbata kana da ɗan an yi composition nawa ya zo sai ya ce ai ya yi ƙoƙari mutum guda na ɗe ya ƙere ma cikin su talatin ya ce ma ya zo na ashirin da tara kai kuma kana son ya zo premier sai kai mai tsaki kai da kurajen shi ka kashe ɗanka ah wani nan nawa ka zo na 29 ah kai kana da kokari ni dai na sa akwai abin da an kai wata kumfo in ta zo kai kai na ma za ka zo a firemi bar ka gani kakka damu kakka damu amma ka san shawarar zan baka abin nan da ya sa ka zo na kazan nan kaza ne ka kula da kaza da kaza da kaza kaji ko dana eh Allah dai shi ma albarka amshi wannan sai ka sai bambam sai ka sai ta kana mai gwiwa babana ya ce zan zo frame amma ya ce in yi kaza da kaza to in yi koda wa'annan sai ka ga me abun an matsa wani yaro na ce mai soja yake so aka yi composition sai ya zo na talatin da wani abu ya zo same ce babu ga nan da kaza ne zai ce kaiwa ne ai kai kawo ce nan ba soja da kake so bai ce wala soja nake so ni ce to da soja in dai kana zuwa na haka ba ka shiga soja in kana son ka shiga soja firimi za ka zuwa amma ga yadda za ka yi gane za ka yi kaji kawai ce to ba ba ai ko firimi zan zo shi ke da aka yi wata kwamfo sai zai ce mai ya zo turaziyam sai nice mai turaziyam ma mugunta na an kai ma kai ka haƙarin ka zo turaziyam yanzu da aka yi kwamfo sai yake ce min shi yana ganin fa shi ne daijiyan wanan nan ma da aka ce ya zo daijiyan ba shi na an kai shi bai da ba yanzu ina yake son yanzu to yanzu in ma ya tsaya haka ina laifi to da haka daga cikin kurin ka ba mutum kurashi duk sadda mutum yake amana da heri kurashi ake bashi Allah madaukin sarki ya samu dace mutai yanzu muna bayani ne akan gazwatul azab ko to shine muqaddara don musawwara ga shawa ga dukkan hare sun tunkaro Madina amma kun san da suka dosa sun doshi Uhud ne inda suna da tarihin sadda aka ce za a kawo manzon Allah hari da ya ji labari baro makka yayi yayi Uhud ko ba haka bane da sai suka biyo ta bangaren Uhud dan ko suna tare da sahabbai nan suna jiran su amma me hikimar yakin Uhud da wannan ya bambanta saboda sojojin da aka so da su a yanzu in aka je Uhud aka tsaya duk za su zagaye wurin ne saboda soji dubu goma suna da yawa sai aka tsaya aka shirya a cikin gida yanzu sallallahu alaihi wasallam yana nan yana jiran su lokacin da suka zo ba su ga wannan ba sai suka shigo a garin Madina kenan ta wurin da aka yi wannan rami suna zuwa sai suka tarar da rami shine kahire suke cewa ai wannan salon yaki laraba ba san da shi ba akwai dai yadda aka yi su ko sun manta musulunci kowa yana shiga to da suka iske wannan ramin sai abin ya zo ya dekurajinsu saboda rami bai shigowa metir biyar in ka ce ka tsallako ka fada ito waka sai ya zama aiki sai ne masu ƙarin hali amma hudud da haka sun zo ta ɓangaren jihar sal kaje wurin yana nan kana ganin shi a abin nan a garin maka kenan duk da haka wasu daga cikin fitinannu na mushrikai waɗanda ke jin bakin cikin manzo sallallahu alaihi wasallam sai da suka shiga daga ciki waɗanda suka fada a ciki akwai ikirma bin abi jahl akwai amr bin abdul wud amr bin abdul wud shi ya zo da haushin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma mutum ne mai hatsari gashi da iya yaƙi gashi da jin haushin manzo sallallahu alaihi wasallam shi yazo sai sai na aliyu ya tinkare shi yace da shi yace da sai na aliyu yaro ni abokin babanka ne na haka ka janye sai da aliyu yace mai ni kuma ba abokin babanka bane ni musulmi ne kai ne abokin babana to ni ba abokin babanka ba ne ni musulmi ne ya ce to zan bijiro ma da wasu abubuwa idan ka karbe su to shi ya ce abu na farko da nake bijiro ma da shi ka bin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai karbi musulunci ya ce to abu na biyu ka tsaya saman dokinka ni ina ƙasa a ya faɗa yanzu wanda a bisa doki da wanda a ƙasa in za a faɗa wani na kake tsammani a ci nasara a kan shi na sama zai ci nasara ko na ƙasa na sama zai ci nasara ko inda in yana so ma sai shi sa doke shi bi kanka to kun ga daga cikin siyasa ta ta yaƙi sai sai zan aliyu ce tsaya sama kenan me yake yau sawarawa bai kai inda zai sabko ƙasa masu kara ba wannan abun ya mai ciwo sai yana saukowa sai sa takobi ya soke doke ya yara shi ya ce yaro ka taka roma kanka to ana nan aka zo suka fara shi da sai na aliyu cikin yan kankanin lokaci allah ya ba sai na aliyu nasara a kan shi sai na aliyu ya kashe shi sai kabbara abu sufiyan hankalinsu ya tashi ya turo saƙo a gaya wa manzon allah zai ba da raƙumi ɗari don a ba su gawo wannan kawai raƙuma ɗari manzo sallallahu alaihi ce a ga sallallahu alaihi sallama ya ce a gaya masa su ai addinin su ba haka yake ba za su ba shi wannan gawar kyauta komai ba sa bukata da ka ɗauki gawa a bashi su musulunci Allah suka sa abota ma ba su tara dukiya da musulunci ba aka aka ɗauke wannan gawar aka aka miƙa musu kun ji yadda ƙarshen shi ya kasance Allah madaukin sarki ya samu dace to yanzu ga sunan sun zo ta ɓangaren gabas ɓangaren yamma ɓangaren kudu duk an samu kariya amma ka kumanta ɗayan ɓangaren makiya ne ke kare shi banu ƙwararsa ko ba ka bane manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya shakku game da su banu ƙuraiza sai ya shakku game da su sai ce to a kula wa'incan suna iya ba su hanya a shigo ta hanyarsu a zo a cutar da mu kun fahimci wasa haka ko ya faru yaya aka yi shi wancan jagoran jagoransu Huwayi bin Akhtab lokacin da sun dade nan wata guda suke suna zagaye da garin Madina ba shiga ba sai suka ga in sun ka koma sun ji kumya in ko sun ka shigo a ji babbar kumya in gane misali ko to shine sai nazari yace abin da ya kamata a yi shine a je a samu haɗin kan banu ƙuraiza yan ka samu haɗin kansu to in Allah ya so ya da komi yana ƙariya kunjiyar da an kai sai ya tafi ya samu shugaban banu ƙuraiza ya same shi ya ce da shi na zo maka a taituka bi izid ya buga mai ƙoha ya ce ai na zo ma da ɗaukaka ta zamani duk kahirin duniya za mu dawo ƙarƙashinka ka ba mu haɗin kai mu biyo ta ɓangaren ku don mu yaƙi wancan mutum sai ce bal ji ita bi dullid dahar ka dai zo min da kaskanci da zamani ai wancan mutum muna zaman lahiya da shi don haka babu yadda za a yi in ba ku nasara in ba ku dama ku shigo ta ɓangaren mu don ku yaƙe shi ya gaya ma ƙwarai shawa duk wani makiri sai da ya gaya masa haka suka yi ta kai kawo suna kulle-kulle a gurin shugaban abin nan mutanen ƙwaraiza har daga ƙarshe suka saye shi ya ba da haɗin kai ya ce to yanzu kam inda na fahimci inda ni daga ƙafa za a ga bayan shi dama ni ba sun shi nake yi ba to yanzu zan ba da dama a zo a samu cikin sauƙi a mamaye shi sun warware na alƙawari ko ba su warware ba to kun ji yadda lamarinsu suke yahudawa haka suke shi yasa Allah ya ce awa kullama ahadu ahadan nabadahu fariqum duk lokacin da kaga kwarai yahudawa sun ma alƙawari suna warware shi laki in dai bai yahudi na kakka yadda da alƙawarin sa har sai in kaga ya cika zai zo shi ma dadin baki zai yi ma kaza zai yi ma kaza wallahi ƙarya ce ko an shirya babu inda za ka yi Allah madaukin sarki ya samu dace daga nan dada Allah ya samu dace ko yaƙin ya tashi daga manzo kenan ya tashi daga sauran kafirai har da makwabta su maru sun taimaka ka sai yanzu wani yadda yake idan yana jin tsoronka to bai yadda ka gane akwai matsala tsakanin amma sai da ya fahimci yanzu ta kai maka ƙarshe to shi an gaba gaba a ida ka kun fahimci hausa to su yanzu inda sun ga ƙarshen su ya zo ba to babu magana sani kawai ku tai mu ba ku san mu ba a tai a ƙarsa sai ga labari ya zo mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa aifa mutanen nan Allah sun canza sun warware alƙawari yanzu yaya za a yi ji tsari na yaƙi tun da nan manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya yi ƙoƙari ya tura waɗanda za su zo a gurin shi amma kafin wannan sai ya tura zaid bin haritha ya ɗauki sojoji 300 ya ba shi ya ce aje yara ƙanana da mata a kula da su farko da an kawo hari a samu wanda za su sallaba masa ya tura shi ta wani ɓangare sannan ya tura maslamat bin aslam shi ma ba sojoji 200 ya ce ka je ka koma ka tare ɗayan ɓangaren madina yanzu cikin ma'aikata an cire soji 500 saboda ne ba a barin gari babu sojoji zai dan gwamnati za ta ta tura askarorinta ko ina da ake ganin hatsari ne dole sai an bar ƙwararru a nan don ba wannan gurin kariya to aka cire wa'annan 500 aka tura su don su zo su kare wannan sai ya dora abdullabin maktum ya kula da ma- da garin madina inda su suna can bangaren yaƙi hankali ya riga ya ɗauku ko ba haka ba ne al'amari na biyu sai manzala ya yi ƙoƙari shi tabbatar gaskiya ne sun warware alƙawari ko ba su warware ba sai ya tura sa'ad bin obada da kuma sa'ad bin mu'ad sa'ad bin mu'ad shine shugaban aus shi kuma sa'ad bin obada shine shugaban khazaraj kun san kabilu na larabawa manya waɗanda suke a garin madina akwai aus akwai khazaraj haka ne ko ba haka bane to shi sa'ad bin mu'ad shine shugaban ausawa shi kuma sa'ad bin obada shine shugaban khazaraj matasa ne da sa'ad bin ma'ad a duk lokacin da bai shekara 37 ba ko 36 matasa ne amma su ke jagorantar al'ummarsu saboda suna da tunani da hangen nesa amma mun sai ga matashin mu mutum ya shekara 40 ma wai yana ganin shi jan ne bai san inda ya dosa ba da kakkai wasa da da eh, jenis ɗinka kokari ka yi ma addini aiki dan baka sani ba ko shekaru da kake tunanin ka yi ko kana yanzu bar ganin babanka sa'a ta ya kai wannan lokaci shi ma bai san zai kai wannan lokaci ko ba gaba ne yana ga kai amfani da damarka kakka aza cewa kana abun nan to su wayannan guda biyu manzo sallallahu alaihi wasallama shi ya tura su yace ku je ku tambayo mana banu qurayza wannan alkawari akwai shi ko babu shi yace amma ku ji tsari na soja in sun warware alkawari in kun zo kak ku gaya mani ku yi min alamar da zan gane lalle sun warware alkawari don kasu sojoji na su tsorata in ko ba su warware alkawari ba in kun zo ku faɗa mu sojoji su jiya cewa alkawarin yana nan amma in dai sun warware alkawari in kun shigo ka asa shigo kun gane tsari da soja ko saboda yanzu in mutum ya san su ɗari su dubu biyan na ya san suna na haka yana da courage amma in yaji an ce cikin dubu biyar din nan dubu uku sun arce su dubu biyu ne sun ka sauro ɗabi'a ce ta ɗan adam munzo sallallahu alaihi wasallama aka yi gaya musu lokacin da suka zo suka tabbatar da suka tabbatar da lalle alƙawarin na ya wuce babu shi suka ce musu ya magana alƙawarinku da manzo sallah su suka ce wa an manzo su bu san shi ba dan haka babu ransu da wannan su duk wannan kame kame a bar shi dan haka su sun canza lokacin da Sa'ad bin Mu'adh da Sa'ad bin Ubada suka zo sai suka ce mun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-adlu wal qara sai suka ce su wannan yare ne na mayaka yare ne na shugabanni shi manzo Allah ya tuna akwai adlu wal qara wa'inda suka taɓa yin alƙawari da hubayyib suka saba masa alƙawari yanzu da sun da suka ambata wa manzo Allah wannan kabilu kenan suna nuna mai kamar yadda wa'incan suka saba ma wani to kai ma sun saba ma sai suka wuce abin su manzo Allah ya ce Allahu akbar abshir yace ba sahabbai eh kabbara yace yana muku bishara Allah subhanahu wataala haka yake al'amarin shi komai sai an shiga kunci sosai sannan sauƙi ya zo bayan matsi kusarri sabai suka fahimci ke lalle kan wa'ancin tsoron alkawarinsu shi kenan sai aka san matakin da za a ɗauka alamadaukin sarki ya samu dace kwale jama'a wanda ya yi maka wannan in aka ce ya shiga hannunka wani hukunci za ka yi masa ai shi yasa banu quraiza aka yanke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yace in musu hukuncin da kaga ya dace yace hukuncin da kake gani ya dace ai musu duk wanda ya nuna alamun mazantaka a yanke shi manzo Allah ya akkada shi akan wannan dan Allah inda akwai hukunci da ya wuce wannan ya kamata ya wuce shi ko bai kamata ba sai sabanu ƙuraiza in ka karanta tarihi abinda suka yi manzo Allah a gazotul ahzab ko da an yi musu yanka yanka ne ba dan musulunci ya hana ba da sun cincinci a musu wani sun ha'inci addini sun ha'inci zamantakiyya sun ha'inci garin madina baka ku ɗauka wai musulmai na kaɗai suke ma a garinsu da suke ciki sun ha'ince shi yanzu ba ku misali idan ka bari aka zo aka yi yaƙi cikin garin ka da Allah ka ha'ince garin ko ka ha'inta ba yanzu kamar nan ka san garin ga namu sai kai a haɗa baki da kai don wata manufa taka don baka son wani a zo a yaƙi garin nan don Allah me hukuntunka ba ka da amfani zaman ka duniya bai da wani amfani Allah samu dace za mu ƙara samun ka wannan tarihi saboda idan kana da tarihin abin da aka yi wa musulunci in wani da bai san inda ya dosa ba ya zo yana cewa eh an yi kaza an yi kaza sai ka yi dariya gane wannan ba sai inda aka dosa ba ne ina ganin lokaci yayi nan za mu takaita amma haba mu gama shimfiɗa akan gazotar azabi ba an gane ko abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya yafe mana subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk